Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsarkake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka.
Bika min ilmi la yanfa' وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال هنا cewa وبعد أن لم يكن شيئا سارا شيئا حول السماء والأبصار والحكمة الرائقة البيان والفضل بالمنطق والبيان والأقل والقوس على الحقائق والعلم بالأسرار والدقائق وغيرها من أمره القريب وحسره يؤيق والأريب الحمد لله وبعد أن لم يكن شيئا bayan da shi ba komai bane babu shi ma gaba daya kamar da Allah yake faɗa hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura da ba mutum sai kuma ya zama din sara shay'an sai ya zama wani abu wannan abun hawal asma'a ya kunshi ji wal abusara da kuma gani wani abu ne daban kuma sai gashi ya zama mai ji mai gani yasa ubangiji da ya faɗa sai na khalaqan al insana min ulfatin amshajin nabtalihi sai ce faj'alnahu sami'an basira shine wannan hawal asma wal abusara da yumbu ne asalin mutum aka dawo kuma hanyar ruwa wanda yake ruwan da yake an bar shi an jima sai ya ribe ya doyi amma wannan ruwan kudura ta mai da shi abu wanda yake halitta ta bi da shi zango zango zango ta wanda ake faɗa da ƙarƙar ƙanar insana min sulalacin min dini asali annaba adamu ake nufi a nan ɗaya sun waje annahu da kwatan nan kuma 'ya'yansa ake nufi fi ƙararin makin sun makalakanar nuɗufata alaƙa ita nufar aka mai da ita ta zama alaka faka laƙanar alaƙata murgata ita kuma alaƙar aka mai da ita murga faka laƙanar murgata izama sannan wannan tsokar aka mai da ita kasusuwa wanda suke masu yawa sannan aka samar da gaɓoɓi sun kai guda 360 sannan faka sauna da izama lahama ko muka lullube wannan ƙashin da nama shi kuma naman kowane akwai irin aikinsa daban daban daban daban daban sala sala akwai wanda in kana so za ka samu wani abu a sama akwai tsokokin da su za su harba ka sama kamar kibe ka tsalle ka kamo in ba su ba za ka iya ba muna akwai wanda za ka tsallaka tazara kamar rami mutum zai iya tsallakawa ita ma haka kuma akwai wanda ya sa a cikin fuskar mutum ita wadda duk halitta bai sa musu ba da ita ce ake fassara abin da yake zuciya in mutum yana cikin farin ciki sai a ga yana walwala sai a ga yana murmushi idan ku yana cikin damuwa sai a ga ya daura fuska sauran halitta ba su da wannan shi ma tsokaci ya saka sannan a wuya ya saka wa'insu tsokokin wanda da su mutum yake waiwayawa dama waiwaya hagu ya daga kansa sama ko ya kasa su ma in babu su ko ta rike duk ba zai iya wannan ba to sannan baya ce ka saunar izama la'aman sai ce sun ma'an sha'anahu halkan akhara sai bai da shi wata halitta daban wata barakallahu asanil kalidi to shi sa sai na ali ibn abi talib radiyallahu anhu yake cewa duk lokacin da nudufa ta shiga cikin mahaifa wanda da ya zubar da ita to yayi wa Allah laifi sai an rubuta masa zunubi ba kamar yadda mutane da ka suke cewa an zo da ciki bai ce wani tsayi ba ba komai kake ce in yana wannan nufa in aka zubar shi kenan an yi laifi sannan aka mai da shi alaka to sai Allah ya ninka laifin in ya zama mudga sai Allah ya ninka laifin uku in ya zama izam sai a ninka laifin hudu in aka zo ki sa'ul izami lahaman to sai a laifin linka laifin ya zama biyar amma aka zo halkan akara to alaihi gurra sai an biya diya in ba biya ba ana a kiyama ko sai an fitar wanda su ne maratibu da Allah ina na mutum to wannan wato tsarin akwai abin mamaki a cikinsa shi ake cewa sufurin fulan fulan da yadda ake na haihuwa dan adam kana neman sufurin to na Allah ne domin abin da ya zama mutum ya fi miliyan dubu ashirin amma Allah zai zaɓi ɗaya tak kuma shi ya san abin da ya sa ya zaɓe shi ya kashe saura ya wuce da shi ya adana shi ya sa shi inda ido ba zai iya ganinsa ba hannu ba zai iya taɓa shi ba kuma ya kare shi ya sa mata zafi da sanyi gwargwadon yadda ba zai lalace ba kuma ya dinga cancanja shi kuma yana da rayuwar da ba rai domin hayatin ne bilan ruhi haka suke tafi har a kai inda za a sa mala'ika busa masa rai to sannan dama in ya shiga mala'ikan rahimu wanda yake kula da mahaifa shine zai fiƙe abun sai ce da ubangiji subhanahu wata'ala a tamamin amsikidon halittarsa za ka yi ko kwabarinsa za a yi an ce bai sani ba allah ne kawai ya sani in yace sikidon sai sake shi sai mafiyar ta zub da jini ta ɗauka ma al'ada ta amma ya fita in yace tamamun halitta zai yi ko sai ya ce a wahidin amtau amma ɗaya kake so za ka yi ko kwatagwaye ubangiji ya yanke sai ce a zakarun amunsa mace kake so za ka yi koko namiji sai ubangiji ya yanke in ya gama sai ce ya a hassan alhalikina a ƙadila hori zuƙahu wanda ya fi kowa iya halitta to yanka masa arziki to yi wa marubi arba'i kalimati ta rubuta masa abu hudu da katabi riziki duk abin da zai mallaka da inda zai taka ya ji da abin da zai ji da abin da zai gani da abin da zai ci da abin da zai sha da abin zai ɗanɗana kaf da iskar da zai shaƙa sai an canbe ta mala'ikan ya rubuta ba abin da zai kawo ko me za a yi sannan sai a rubuta masa ajalinsa ran da za a haife shi ba wanda ya isa ya ƙara in aka haife shi kafin ranar to ajalinsa zai ƙari Allah ko ba zai ba in dai kaga ya zo duniya to ran nan ya rubuta sannan kuma lokacin da zai fita an rubuta shine bai ko ajali sannan wa amalihi da kuma irin aikin da zai yi a duniya to shi yasa da annabi alaihi ya faɗo wannan wajen aikin shi sabai suka ce afala na takilu ya rasulullahi ba ma dogara da wannan ba abin da aka rubuta mana sai ce a malu kullum wuyar sarun lima kulika lahu ku tashi ku yi aiki kowace halitta ko na mutum za a hore wa gabarsa abinda aka halitta zai koma in dan wuta ne zai saki gabansa ya kyale shi ta tabar gaza to wuta zan shi amma in ya tsora shi akan hanya ta kirki to so ai wato ana kyauta masa zaton an halice shi ne saboda alheri sai ta fa'ana shi sace imalu kullum wayassaru lima kulika lahu ko ne za a hore masa abin da aka lice shi don shi to sai a tashi a yi aiki to sannan sai kuma ya ce wa shaƙiyin amsa ido ɗan wuta ne ko ɗan aljanna ne shi nan ya yanke kuma ba hannun kowa duk wanda ya samu kansa sa'idi kawai a arziki ne Allah samu su a da'o ne Allah samu su a da'o ne to wannan gurin shine sawabiku masana Allah to nan suke tsoro wanda kuma ba hawasu ba ammawa su kuma hatima suke tsoro ammawa sukan ce al'umuri bil khawatimi su kuma zababbun bayan Allah al'umuri bil sawabiki wannan da aka rubuta nan to da shi za a cika shi yasa a ce waja al sakaratul maut bil haqq haq din shine abin da aka rubuta tairan da aka ce a busa mutum rai to shi zai cika amma abin mamaki annabin rahama da shirya sai ya ɗora mu akan hankali ya sa mu akan hikima da fahimta kar mai karambani mu shigar wa Allah huri wannan abin diddai to mai hattara mai hattarar annabar sun ya faɗa maka wata siffa to sai kuma in ya gaya maka kishiya ta zan karkai karambani ka shiga hurumin Allah tun da ya ce wacce kullum ya sirri lima kulik a lahu sai ce sai ya ce wa ina a dako lai amali bi amali alil jannati hatta ma ya kunu baina huwa baina illa zira'un fa yasbiqu alayhi alkitab wannan abin da aka rubuta sai ya zo ginda fa amali bi amali ahlin nari fa yadkhuluha sai akin yan wuta sai ya shiga wani kun amin wani kun yadda zai amali bi amali ahlin nari hatta ma ya kunu baina huwa baina ha illa zira'un fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli jannati fa yadkhuluha sai aiki yan aljanna ko sai ya shiga to a nan gurin annabi alayhi salam ya raba mutane gida hudu ne biyu manduk biyu malhuz manduk shine da aka furta wayannan biyu malhuz shine kokolwa za ta gani shadi mutanen duniya hudu ne akwai wanda za a halicce shi a haife shi ya rayu musulmi mumini kuma ya mutu a haka wannan shi aka fi gani amin sannan akwai wanda zai rayu kafiri ya kuma mutu kafiri wannan shi ma aka fi gani Allah ke yawo to sai kuma masu ban tsoro ɗaya zai taso yana ta aikin kirki ita tafiya shi ake gani sai ya zo dab da mutuwa sai wancan abin da aka rubuta sai tuntube sai aikin yan wuta sai tafi sai mutu a kai sannan ɗaya kuma sai ya zo yana ta aiki na kawai ana ganin kamar ba zai sha ba ya zo dab da mutuwa shi kenan sai wannan littafin ya zo sai kuma aiki na gari sai shiga aljanna ana zoya mana ne wannan kada kyakkyawan aikin kai rude ka to iya hankali ko amalarka da kake da Allah kada kai kuma wanda kake gani ina mummunan aiki kai wa Allah karbani ka shige gaba ka ce dan wuta ne ba ruwanka to shi sa annabi Allah sai ga mana haka ni akan kaina kan na ruhu kar kuma in shiga wa Allah hurumi akan wani to haka duniya take mutum hudu ne to haka ubangiji ya tsara mu sai malam yace shi wannan mutum da aka yi masa haka ya kunshi ji da gani sai ce wala hikimata kuma ya kunshi ya kuma kunshi hikima arra'iqata wacce take tatacciya al'iyana a fili kowa ya san dan adam akwai hikima tare da shi in ba shi hikima a fili ko baka tafi nesa ba ko baka tafi nesa ba tsaya kan tarko kawai tarko in kana son ka kama tsuntsaye tarko za ka yi duk sai shiga tarkon ka sai ka kama su ta ga hikima aka baka ai kake iya wani abu da ita wanda duk kafi karfin su da wannan yanzu ka duba ka ga kura in ana so a kama ta ba tubau ake ba tubau ake mata tarko ne na kura tubau in aka sa aka daddaura shi da kuma da kuma gwami ake ko kuma a gwami zan iya kiransa da ina ke samun katon kwaure a yanka shi a daidaita a daura tana fadawa ciki duk motsin da ta yi sai ya daga irin dama mata duka in ta matsa sai kakkarya ta to sai ya laga ya mata laga-laga ya galabaita ta sai a zo a kama wanda kawai baya iya kama sai zaki shi in ya shiga yana motsawa ijiya doke shi sai kwanta ba zai ƙara motsi ba don kai ƙara rugar sai ka zo in ka zo a nan zai tashi a mutuwar kasko ka gani ɗan adam yake wannan shi kan giwa bago ake masa bago shagan shi ta na ca giwa ke ta bago shi ma nau'i ne na hikima da ake harba abu ita sai a goshi to kuran ma ana mata wannan bago ɗin za a samu hanyar da suke bi nan akwai itatuwa masu girma nan ma akwai masu girma sai wani ya hau makami ko bindiga musamman ita giwa da sango ake harbinta ana ce da shi sango mana shingewa in ya zauna a nan sai ya kalli inda take tahowa sai an saba ɗaya can sai kuma wani ya zauna a nan shi ma ya sa bindiga sai kalli take tahowa sai an yi gaba wani ya tsaya to in ta taho za ta wuce to sai wannan ya barace ta in ya same ta shi kenan tana yin gaba sai wancan ya barace ta kafin ta wuce su sai su galabaita ta to shine bago to dan adam yana da irin wannan tsuntsaye ku sa musu tarko zai kakkama su sai ka zo gidan zu ka tadda giwa ka tadda bauna ka tadda ka tadda zaki ka tadda damusa duk abin da ka sani sai gansa anan dan adam ya mallake su bayan da za su sai ga mutum da macizai yana yawo da su a cikin gari yana neman kuɗi ko abin da za su yi to Allah ya ba ɗan adam wannan sannan wal fadla ya kuma kunshi falala bilman diki ta furci wal bayani da bayani Allah ya ba ɗan adam wannan almantiku wal bayani shi mantik shine magana wacce take aune da hankali bayani kuma za ka fito da komai filla-filla to a nan gurin allah na ce arrahmanu sai ce allama al-qur'an kalakal insan sai ce allama hulbaya bayani kenan halittar sai koya masa wannan ta inda ake so abin ya fito inda yake cewa ikra sai ce bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم sannan abu hudu wannan ayar ta kunshe masu girma na ɗaya halitta magamiya ta kowa da kowa da mutum da aljan da mala'ika da zu da raba da duwatsu da duk wani abu da ka sani shine ikra bismi rabbikal ladzi khalaq halitta komai ta shiga sai ce kalakal insan sai kuma ya komo ya zaɓi wanda yake so mu halin ibra mu gane sai kuma ya zo halitta hasa sai ce kuma kalakal insan shi ne abin mamaki na Allah sai ya halicce shi to da ya halicci mutum sai ce allama bil kalam ya sanar da shi da alkalami nan kuma ta'alimun khas bilkalami da alkalami da zai rubutu sai ce allamul insana ma lam ya'lam at-ta'limul am ya sanar da shi abinda bai sani ba to abinda zamu lura zai ba mu mamaki alkalamin ita hadara ta duniya fi sanayil kalami a cikin wannan tsagawar bakin alkalamin guda biyu a shi take shi ne aka buri injazin haƙaƙa hul'insa duk wani achievement da ɗan adam iya duniya kaf alƙalami shi ne sama da shi aka fara rubuta abubuwa in ana yi duk akwai haɗin mihiras kwace haɗin sa'adi yanda miciji ke tafiya da rubutun haka ake in ka ɗauko su tsara farko ta dama ka dire to ta bi kuma ta hagu za ka ɗauko da haka ake yin karatun ka karanta tana ka karanta tana ga suna rubutu iri-iri to aka zo aka dinga kurta akan dutse ana barin tarihin abin da ake so har aka komo kuma ake yin rubutu a cikin barada shi barada ganye ne kamar yadda munan muke da fita wadda ake sa goro to sai su rubutu a ciki sai aka komo rubutu akan kasake kasko sai kuma aka da ake yin allo a yanka dutse a goge shi a ta rubutu ana sa shi a makabartu ana sa shi a gonin ina ana yin labarare ana sawa wannan shine rubutu to abinda ake nufi a nan abu uku Allah ya koya wa ɗan adam akwai albayanin zihini akwai albayanin lafazi akwai albayanin rasami albayanin zihini shine kwakwalwarka za ta rike duk abin da kake so ka faɗa sai ya gama tattara kwakwalwa kamar yadda masu furintin suke yi da akwai yansu yan kalmomi haka a ba ta sa za gan su ƙanana ƙanana su ake sa to sai Allah ya saka maka ƙwaƙwalwarka in hausa kake so za ka yi sai hausa ta tsaya a ƙwaƙwalwar in turanci kake so sai ta tsaya a ƙwaƙwalwar in larabci kake so duk harshen da kake so ka yi magana to sai an saka maka shi a ƙwaƙwalwa ta gama tattara shi sannan kuma kowane harshe yana da nizamin yadda ake magana a lokaci ɗaya zai saka maka wannan na wannan nizamin wannan harshen in ka zo za ka yi magana ta hausa kaga sai ka ce kofar nasarawa ko sai ka fara faɗa kofa sannan ka bi nasarawa amma ka zo da turanci fa sai da ka ce nasarawa gate sai ka fara faɗa nasarar sannan kwakwalo ka ji sai ta san wannan kana zuwa za ta zo da shi kawai to in wannan shine albayanu zihini na kwakwalwa ta tattara to in za ka yi magana kuma ta fito fili to kuma ya sa maka wato place of articulation the commoner of articulation shine guraren da za ka furta harshen da kuma yadda za ka furta kaga akwai maharijul huruf inda harafi ke fita kaga yanzu ha ta alhamza inda take fita daban da a ta aini sannan akwai harasan da lafazan da fatar baki ce take fada kaga irin sai ba dole sama da ƙasa su haɗu irin sai ma wa'annan ne kaga su ne place of articulation guraren da ake tabawa akwai kuma harasa akwai kuma harafan da su kuma dole sai sun haɗu da hanci hanci haisho shine turanci suke kasa nasalization kamar yan da inda yan take zaka ji daga hanci hanci ake yin ta to wannan shi ake so ka fahimta wanda yi wannan yin dugon ruwa ne kawai amma ya bashi wannan yake iya furta wa'annan ya bashi kalmomi da uwa da uba ba su suka ce masa in zaka faɗi ba wato dimbarinka na sama da ƙasa haɗu ba in zaka faɗi ra ga inda zaka faɗa ga inda kuma hankaka ce za ta yi ga inda ganda ga inda tsinin harshe duk haka za ka yi sai karan sai dai ka je makaranta amma lokacin da za ka yi maganganu da kowa shi ya koya maka subhanahu wa ta'ala to sannan da iya wannan za ka iya furta komai tun lokacin da mutum ya fara gwalangwalan shi ne mataki da kuka zai fara shi ne zai bayyana abin da yake zuciyarsa to daga nan sai kuma ya fara wato dariya ya ci gaba daga nan sai fara gwalangwalantu daga gwalangwalantu kuma sai fara tsambare na magana daga nan kuma sai magana ta miƙe to har sai ka ganshi ya zama gwani wajen magana yana bayani ana zubar da hawaye in zai mai da wanda yake kankan mura marowaci in ya soma magana bai sai lokacin zai yashi duke sai bayar ba matso da ci wanda an ce kat zai gudu bayan surukar sai kwanta sai je tun kare runduna to wannan bayanin ne Allah yake ba dan adam sai ga har waka yake shiryawa sai ga waka irin ta larabawa ita ce mai hikima ni dai yanzu ban ga hikima a waƙar bature ba sau da wani kawai kalma sai dinga faɗa da sauri da sauri yana wani faɗa mai hikima a nan amma ka ji yadda ake waƙa da kalmomi a aune da ɗango da ƙafiya da wa'annan duka ba wuce shi ma sai ya ɗau irinta kaga yanzu ya ce lokacin da japan ta ridda sai ta ɗora furofaganda ta gantarar da ta ɗora furofaganda da sai ce sai mai kado uban gumaida wanda shi suka wa ibada ya kiran babban kwamanda ya ci ne a biɗo jakada zai ya aike gun amerikawa ka ji kini bibi da hila ka ji gurma da sun ka ƙulla suka warware alƙawulla suka zabura ba kasala kaga la la la suka fada kan amerikawa to japan kin dauke bashi zaki nan biya kina dadawa sai zo karshe sai ce babu amfani ga yanci in akwai halin talauci ba a yin zarafin aminci inda masu kwafa a zuci babu babu kyawun shugabanci sai idan fa akwai ajarci babu amfanin zumunci sai idan fa akwai karamci kuma babu yawan talauci babu keta ba sakarci babu ketawar mutunci sannan yanci yake tsayawa ina so ga kowace irin ƙasa an ba ta da wayannan ƙarya ne ba ta da yanci sai dai yaudara kai kura to kaga bayani ne Allah ya hore dan adam yake shirye irin wannan ka gani yace za mu na'ibin sa anan yakan za buro da gudu yace za amai da gudun zuwa mu banza ban ga ma kabaki da kaza da wayan liman na fatiya ba in ji mala na mangi zariya kaga hikima daki daki daki da harafi ɗaiɗai ake karewa da shi to irin waɗannan shine wato bayani tun daga tsambaran magana har mutum ya kai ga wannan amma Allah yana nuna ka hikimarsa daga ƙasa imai da ita mai wannan wanda iko wa wanda ba isa ya wannan abu sai rasmu baya rubutu shi kuma shi kuma ƙwaƙwaloci ya hada ta da dantsanka da sangalalin hannu da tafin hannu da ɗan yatsa ya jera su yi musu zubi ka ɗau alƙalami in ka ɗau alƙalami kana ɗorawa a kai yadda kake matso man goge baki haka kudura za ta dinga matso maka wa'annan kawai sai dai a ganshi na fita akan takardar kura sai shi ne ce ka kula da wannan in kana so ka san Allah ka ga wannan to ka san kai ba kowa ba ne ba kowa ba ne to da ka mutum aiwa yawo ne burgame ne kawai za ka zira masa rai sha ka ɗan lullika masa waɗansu baiwa waki to ya isa yi wa Allah shi shigi to amma ɗagawa yake yi duk wannan abin yana zara ran shi ya zama gawa in aka bashi jima sai da muta kumbura zai bindiga sannan wa'annan abin da aka liƙa masa na baiwa mun gani wanda za su yi magana da fasaha in ya riƙe harshen shi kenan duk abin da yake so zai faɗa ba zai yiwu ba sai dai kuka an cire ko me za ba kuma inda za a je a siya ba wa likita wani wani wanda ya isa yi wannan in ya rike ganin ya rike ganin shi ma ya tafi in ya rike jin ya tafi yana taba laka sai dai mutum dinga bayan gari na fita daga jikin sa bawali ba abin da zai yi amma sai dinga tata rashin kunya wai shi shine me ya mutum wai me ya isa me ya isa to wannan shine uban shi alfadal bil mantiki wal bayani wal bayani kenan sanan wal aqala sai kuma ya bashi hankali wanda shine ado sai zauna yanzu hankalin da ya bamu shi ne san da muke zaune kwake fahimta abin da ake yi amma da an samu mai taɓin hankali kwaya ɗaya shi kenan duk sai da magura in ƴan uwansa ne ba mai kwanciyar hankali ƙoƙari zai zaru wani abu mai illa ya duka ko ya kisa ta an yi wa mutum ado da hankali sannan dukkan takalifi na ibada a hankali aka dora itikadi na zuci akan hankali aka dora sannan da shi mutum yake sanin masoyi da shi yake sanin muki da shi yake sanin alheri da shi yake sanin shar da shi yake sanin mai amfani da shi yake sanin mai cutarwa da shi yake tadabiri ya tanadi ya shiri na na na na, na abin da zai masa amfani in damuna ta kusa zai shirin gona da abubuwan duk da ake so hankali ne zai sa ya tanadi gona ya sassabe ya kohurtu in an zo shuka ya sharan shuka ya yi wanda zai huda ya yi wanda zai kabtu ya yi sannan ya zo ifiri ya maimai ya yi ganaka har zuwa lokacin da zai girbe ya tara ya zuba a rumbunsa yana ga ɗibowa gwargwadon bukata hankali ne to sannan walgausa alal haƙa'iq da kuma nutsawa a cikin hakikar al'amura ya shiga abu mai zurfi ya kalli abu da zurfi ya gane duba ya duba ya duba ya duba ya duba ya duba alun ba mu misali wani za mu ɗan misali kaɗan haka ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin suratu ali imran yana ta inna fi khalqis samawati wal ardi wakti lafiyar laili wannan hari la'ayatin da ulil alba allazina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha ba'ilan subhanak faqina azaban nar alal haqa'iq rabbana ma khalaqta hadha ba'ila me sakon da suka ga tunanin sun samu shu'uri sun samu fahimta tun da ya halarci saman nan a haka ya halarci ƙasan nan dare da rana suke zuwa bai yi su a banza ba to me alamar bai a banza me ma'anar maka daga ta za ba wannan rayuwar yau in za a dinga zuwa a kwana a tashi ana tashi ana komai to in ita kace sarmadan to Allah ya halicci abu baɗila ba makawa akwai wata rayuwar bayan ita shine ma kalaka ta haza baƙila in ka dau wannan ba za ta iya bada hakika ba ba hikimar Allah a ciki wani ya ta zalunci har ya gama rayuwarsa a zalimi ne kuma ya sha wani iraye a cikin bala'i da musifa a kore shi na a kai shi na a tsaure shi na a yi masa abin da za a yi har ya mutu haka za a yi a ce shikenan an gama to lallai akwai wata rayuwar baya ma'anar wannan akwai ba'asu akwai hisabu akwai jaza tantana sai suka ce ina azaban nari in wannan ranar ta zo mana neman tsari ka kiyaye to shine gausa alal haqa'i ka kalli abu da zurfi ka fito da abin da yake ciki sannan faƙina azaban nari to duk da haka abin ya ce fasta jaba lahum rabbuhum akan wannan tunanin ya amsa ba kansa bane a kan shugurin ya ansa ba a kansa ba ne rayuwa ce muta kamila ai ya faɗa fasta jaba lahum rabbuhum inni la udiu amala amilin minkum min zakarin aw unsa sai an yi aiki ko sai ce fallazina hajiru ko wa ukhriju min diyarihim wa qatalu wa qutilu sai an yi yaki sai an yi aiki sai an yi rayuwa saboda ka da tunani da fahimta da aiki a su ake wannan amma in kai tunani kai shuru Allah ba zai baka komai ba in ka tafi ba fahimta ba za baka komai sai ka hada su sannan ubangiji zai saurare ka to wannan shine a zurfafa kalli abu da zurfi ka gane me ake so a ce sannan wal ilmu bil asrari wadda qa'iq ilimi da asra na asrar abubuwa na sirri da kuma abubuwa masu zurfi shi ma wanda ɗan adam zai bincike ya bi ya bi ya bi ya bi ya bi ya bi yanzu ka kalli ilmul geologiya geology ka ga masana dutse ilmu bil asra yadda suka san dutse da girmansa da shigarsa ƙasa da komai nasa da shekarun da yake da shi suka kalla ko sun sani bil asra bil haka ilmi bil asra ne wadda kai yanzu kamar mutum haka sai dauka irin gini da ake na dutse kaga dutse an ɗebo shi din nan a mota gugurin gugurin ana gini da wannan da muke gani ake yi eh ba da shi bane duk wannan da muke gani manyan duwatsun nan ana fasa da nakiya ai na saman ba a aiki da shi duk matattu ne rana ta kashe su na tsakiyar ake aiki da shi sai an fashe su an zubar ba za su yi ba to sai masani sannan sun san ɗabi'ar duwatsu da irin yadda yake amfani da komai da komai da irin itatuwan da suke cikin dutse idan za a yi amfani da ice dukkan wani ice wanda yake kan dutse ko saiwa duk maganin duniya ba wanda ya fi shi karfi shi kuma sararin samaniya da yadda take tafiya da yadda halittu suke tafiya waɗansu sun bi sun tantance komai da komai iska take tashi ga ta nan irin bil asirari wadda ƙa'i kaga jirgin sama ubangiji yana maganar wa alamat wa bin najmihum yahtadun saga an an zo control tower su za su ba wa jirgi layi kuma su ce ya tashi kafa kaza kuma su sake ba wani jirgin wannan layin shi ko ya tashi kafa kaza su sake ba wani jirgin wannan layin sai ya tashi kafa kaza duk sai fa layi daya kuma ana tafiya da jirgin a haka bai jirgin jirgin ya sani ya saita shi kuma yana sadarwa da inda iboro da inda za shi sannan yana tafiya akan layin da aka dora shi idan yana tafiya ya ga ya dan goce ya sauka daga kan shudin layi ya fara shiga ɗorawa-ɗorawa za ka jirgi ya fara gigi to yana zuwa nan gudun sai ɗauki hannunsa sai falot to da kar tsautsayi ya sa taba ko kaka ya shiga red line to ba da zai fita gaba daya dole ya ɗauki hannunsa kawai ya tsaya ya kudura ta cigaba da tafi da jirgin kawai har a wuce nan sannan ya sake komawa to haka ake kallo in zai sauka kuma su gaya masa in wani jirgin kuma an yi kuskure tun da dan adam ta rike bai ci goma ba an ba shi dama ya tashi kuma wani zai sauka kaga karo za a yi sai a ce wannan zai sauka maza yi sama kar ka sauka sai maza to na cikin ba su gane wasu ɗaukar haɗari ne ba haɗarin ko sai ya sama ko a ƙara sa shi ya ƙara a sake sa shi ya ƙara sai wannan ya tashi to shi ko bai isa ya sauka haka ba saboda tun daga inda ya taso yake saita ya lokacin da zai sauka to kuma ya rusa wannan to dole sai an ɗauki wa'insu lokatai yana kewayawa yana ragewa sannan ya saita ya sauka iska yadda ake mata yanzu wannan magana da muke aka sa na'ura a lokacin da ke magana kake gani a nan a cana haka ake gani ba wani minti ko sakan ɗaya ba a samun bambanci iska ce kura ilimi ne aka tattaro aka amfani da shi daga makamai na duniya da ake amfani da su kaga yadda ake aiki na asibiti kaga na'urorin da aka yi manya-manya wanda za a saka su fito da jikin ɗan adam gabaki ɗaya a gane wannan a gane wannan a gane wannan a gane wannan shine ilmi bil asrari wadda ka'i za a zo ai abin daga nauyi in an je irin nunin kayan aikace-aikace kaga an yi crane waya ɗaya yana iya ɗaukan tan dubu sittin an yi shi kurin a zo da shi ana sayarwa a saya duk aikin da za ku yi sai ku yi da shi a zo a ce za a yi gada teku wata na'urar za a sa kawai in ta ka wuuu sai ta fito da sai ta fito da yashi kurin ɗan hanya ku dinga wuce ba abinda zai hana ruwa har sai aikin su gama sannan a janye shi to ubangiji shine wannan ana gaya maka ne wannan digon ruwan shine mai iko ya mai da shi haka to ba wanda za a za mu ji tsoro sai Allah wanda za mu dogara da shi sai shi ta ce wa gairaha da wani wannan min amurhil garibi daga al'amuransa baki wanda suka sallake hankali wa hasaruhu tantance wannan da ƙididdige shi ki uyi uwal ƙaribi yana gajiyar da hankalin mai hankali da hankalinka sai ka gigice ba za ka iya ba alhamdulillah wani kuli haza a tsohuwar lahadi wa lakon da jami'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an ƙiji to ba za a ki gani ba an ko an gani ba za a ga da kyau ba shikenan kawai sai ala alau man khalaqa wa huwa al-latiful khabiru wanda ya halitta shi san abin da ya halitta ko mota bature ya kera ta ice gas za ka zuba ka zuba mata kanan zurka gani lagireto ya ce ruwa za ka zuba sai ka zuba fetur me kake tsammani in ya ce ga iya nauyin da za ta iya ɗauka sai ka iji ka ninka me zai biyo baya ai an gama ai ubangiji ba ruwansa tun da ya gama shi kenan duk abin da za ka yi kai kwamandan soja ne kwamandan soja ne wato yadda Allah iki kaga muna da ji da garto hala yadda zai halarci mutum din kamar tsaba take wanda yake son ta zama kunne wacce yake son ta zama ido ta zama hanci ta zama haƙori ta zama wane ne kawai nufa zai dole sai ta zama kawai duk wacce ke son wannan kike son za ta zama ji kawai za ta zama wanda ke zama gani ce za ta yi gaba daya ba ta ce bata komai ba sannan in ya so ya tsara su din kowace yanke mata aikin da za ta yi tun daga ran da ta fara aiki ba za ta daina ba sai ran da mutum ya mutu zuciya kusan tun daga kwana tara take fara aiki tun ana dugo ana samun dugo uku akwai na kwakwalwa akwai na zuciya akwai na hanta daga kwana tara to ta fara wannan ana tafiya ana tafiya ba za ta taba tsawa ba ko da da rabin saka domin ta samu rabin sakan mutum sai ga labai tafiye da arke kuma ya mutu to tana aikinta yadda aka ce ta yi ba ta fasawa hanta tana aikinta yadda aka ce koda tana aikinta yadda aka ce uwar hanji tana aikinta yadda aka ce kwakwalwa tana aikinta yadda aka ce jini yana yawo yadda aka ce ko mutum ya bi Allah ko ya saba masa ba ruwansu tun da ya ce haka za su yi ya ce su bi ka kawai shi kake bi ba shi kake ba kawai aka yi ba su umarni kuma suna bi to kama kwamandan soja ne in ya ba da umarni a fagen yaƙi aka yi ɓanna to ba za a tuhumi ƙananan sojoji ba shi za a tuhuma shi ma mutum sai ran da ya je gaban Allah ba ruwan waɗannan shi za a kama yasa koyi abin da ya ga dama Allah baya gaga inna rabbaka labil mirsad yana ne ya jiran kowa duk wani mai mulkin nuna yana son mutum sai an sai an baza bincike har an saka kyauta a je a zo da mutama banda Allah duk ran da yake son mutum ran na mala'ikan daukar zai kawo shi shikenan in ya zo gabansa kuwa da masu jana'iza da mala'iku na rahama da na azaba ba wanda ya isa wallahi kowa sai dai saurara sai abin da yanki in yace azaba za a yi shikenan in yace rahama shikenan abin da yake damun mu a yau shine raina Allah muke shikenan shi kare ba mu san shi ba mun raina shi yasa kuwa yake ganin zai iya gaban kansa zai iya wa kansa kaza zai wa Allah dabara ko aljanna mutumin yanzu yana tsammanin zai wudar Allah ya shiga ko aljanna mutum su komai da dabara yake yana kan wani zai wudar Allah da dabara kawai shiga aljanna to ko masu canjin kuɗi a wafa mutum ya isa ya kai musu ɗan jabu ya wuce balle Allah ai babu annabi alaihi salam in yace ayi kaza ayi kaza alaihi salam to fa an gama in yace a bar kaza an gama in kana so Allah ya ka tilliri ka tilli to a ki wannan shi yasa masu tafsiri suka ce ittaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa abinda ake nufi ku kiyayi annabi alayhi salam ya ce ku yi ku ki ku kiyayi annabi alayhi salam ya ce ku bar abu ku ki bari to kun tsaukana Allah ka tilliri ka tilli da mai ruwa da mara ruwa ya hada kowa da musifa haka yake wannan yanzu ba wannan ba ma askin nan aka yi yaro aka haife shi sai mata su ce wai kawayanci ne wannan lafazin hadarin da yake cikin sa ba karami bane gara ta ce ba za ta yi ba ya fi sauki a kanta ce kawayanci ta nasautawa annabi a sai kawayanci wanda ya ga zamanin adamu alaihissalam ya ga har ranar za a rufe kofar wuta da ta aljanna wace wayewa ake so a ga annabi alaihissalam wanda aka je Allah da kansa ya ce laƙadar amin ayati rabbihil kubra ko ma zagal basar wa ma daga wannan ne zai ce a yi a ce kauyanci wai ai zamanin ɗaukan hoto ne do yaron ake so a ɗauka kuma gafa yaron to me amfanin hoton gashi inda za ku ɗauke shi a hoton aka ɗauke ran hoton ma zai ku ji ba shi da daɗin gani to amma babu shi sa ga yanzu abubuwa suka yi mana yawa saboda abin da ba a so shi ake yi yanzu babu wayannan duk abin da aka yi dinnan dan adam komai ka sani na aure ne Allah shi ne mai shi kawai ba ka da iko a kai duk gaban nan amana ce amana ce mai risala yana cewa a'anan Allahu ala ri'ayati wa da'i Allah ce mu kema usake amma ajiyar da ya ba mu ji amana ce ba komai za ka ji ba sai wanda ya ce ka ji gani amana ce ba komai za gani ba sai abin da ce ya yadda ka gani hanci amana ne sai abin da yace ka shaka za ka shaka ka sansana harshe amana ce sai abin da yace ka ɗanɗana ko ka furta hannu amana ne sai abin da yace ka ɗauka ko ka shafa ko ka doka kafa amana ce sannan al'aura farji amana ne duk abin da mutum ya da wa'annan to akwai guda bakwai din lissafa to akwai jahannama lahasaba ata abwabi tana da kofofi bakwai kowace daya akwai kofar da in an ci amana za a shiga wuta ta ita to a yanzu babu abin da yake mutane sauki irin halitta farji suna ganin dan adam namiji ya sadu da mace babu aure kamar ita ma a sadu ita ba komai bane yau wannan cutar ta shiga cikin al'umma shi sa ga yanzu in kace zaka dinga zuwa ta'aziyya sai ka daina komai dan sandan mutuwa Allah ya saki sannan rashin lafiya kuma ita ma ga ta nan an sike ta iri iri iri iri da namiji aka sani da zancen fitar bawali saboda akwai prostate problem amma yanzu mata ma sun fara zama suna cutar bawali suna sa musu roba mata sun fara tun da annabi ya faɗa ce in kun yi haka Allah zai yi ma zaharati da fahisha to fi qaumin qadu hatta yulinu biha illa fa shafihi mudaun wal auja allati lam takun fi aslafihi rashin lafiyar da magabatan su taba sani ba ita za ta samu mutane ita ta same mu yanzu kuma yau da za a yi kokari iffa ta shiga mutane kunya ta kama mata da wasu na da kunya a daina wa'annan wala sai kane wa'annan duk karasa ba san yi maganin komai ba ai kudin gora Allah zai wala ya zari la zainai khalifu an amrihi ne an tusiba hum fitnatun aw yusiba hum azabun ali Allah ya kiyaye mu amin